يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da biyar ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkawa'idul fikihiyya li fahmin nusus shar'iyya littafi ne na babban malami a sheikh nasir ibn abdurrahman as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata dai kafin mu tafi hutu mun karanta baiti na 30 وإن أتت تحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل وتقائد da malam ya bamu cewa idan haramci ya zo cikin ainihin aiki ko kuma haramci ya shigo wato wato cikin sharaɗin aiki to wannan aikin ya ɓaci kuma ya lalace malam ya bamu misalai da yawa a cikin irin wannan ƙa'ida kamar yin sallah a cikin lokacin da aka hana yin sallah ko kuma mutum ya yi sallah yana mai juyawa alƙibla baya ko kuma mutum ya yi sallah da najasa ko kuma yana da kari ko kuma ya zamto ma bai yi niyya ba to duk kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shiga cikin aiki ko sun shiga cikin ainihin ibada ko kuma sharaɗinta to dukkan haramcin da ya shiga cikin ibada ko ya shiga cikin sharaɗin ibada mala ya ce wannan aikin ainihin wato ya ɓaci kuma ya lalace amma idan ya zamto shi haramcin baya komawa cikin ainihin ibadar ko cikin sharaɗinta to haramcin yana nan a matsayin haramci amma kuma ita ibadar ta inganta shi ma mala ya ba misali kamar mutum ya alwala a cikin wato mazubin zinare ko na azurfa kaga yin alwala a mazubin zinare haramun ne yin amfani da mazubin azurfa haramun ne amma sai mutum ya zuba ruwan alwala a butar zinare ko butar azurfa sai alwala da wannan ruwan alwalarsa ta yi in yi sallah ibadarsa ta zama sahihiya amma fa ya aikata haramun na yin alwala da mazubin zinare ko na azurfa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta ko to mun karanta wannan ka'idar mun karanta baiti na 31 da 32 inda mala ya ce wa mutulifu muzihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu ma'ana wanda ya kokarin kare kansa daga wani abu da zai cutar da shi garin kare kan nasa sai ya lalata abin da ya zo cutar da shi ko ya karya abin ko ya halakar da shi musamman bayan ya yi kokarin kare kansa ta hanyar da take mafi kyau to ba za a ce ya biya wannan abin da ya zo cutar da shi ba shi ma wannan mun ba da misalai da yawa a ƙarƙashin wannan ƙa'ida sannan mun karanta baitin da malai yake cewa wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wannan ita ma wata ka'ida ce wadda mun yi ta kokarin yanda dalibai za su fahimce ta yanda in al ta shiga cikin suna ko ta shiga cikin ainihin wato a jam'i ko ta shiga cikin mafradin suna ma'ana in aka samu alifun da lam kuma alifin da lam din nan ta shiga cikin suna sunan nan tilo ne ko jam'i to shigar alifin da lam ya nuna cewa shi wannan sunan in guda ɗaya ne to duk ilahirin jinsin irin wannan sunan da shi ake magana idan al ta shiga cikin ainihin wato jam'i to ita ma tana game dukkan jam'in wannan abu shi ma wannan ka'ida ce wadda take zaunanniya a wajen malaman usul kuma ita ma mun babba da misali a kanta sannan mun karanta baiti na 33 inda mala yake cewa wanna kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi ma'ana akwai suna na kira wato na kira shine sunan da ba a sani ba shi kuma ma'arifa sunan da aka sani da haka ana gane cewa wannan sunan sananne ne in aka ga daga cikin alamomin da ake gane wannan sunan sananne ne shine a ga alifin da lam ta shiga cikin sa daga cikin alamun da ke nuna cewa wannan sunan ba sananne bane shine ka ganshi babu alifin da lam misali al masjidu shigar alifin da lam cikin masjidu ya nuna masallacin da ake magana sananne ne yanzu na ce hadhal masjidu to shigar alifin da lam cikin wannan almasjid ya nuna wannan masallacin da nake magana a kansa sananne ne idan ku na ce haza masjidon wato ka ko a hausa zaka ce wannan masallacin ne da kuma wannan masallaci ne akwai bambanci to da aka shigar alifin da lam tana nuna wannan sunan an san shi in kuka ga an cire alifin da lam to shi ake kira na kira ma'ana wannan sunan ba sananne ba ne to ita irin wannan na kira ɗin ma'ana sunan da ba sananne ba to idan ya zo cikin jerin magana kuma ya zamto cikin jerin magana da wannan sunan na kira ya zo an samu korewa ko hani a cikin wannan siyakin maganar ma'ana cikin jumlar ko cikin maganar to wannan yana nuna cewa dukkan ilahirin irin wannan sunan da shi ake. shine ma'ana wanne kiratu fi siyaƙin nafi yanzu misali in ka ce la ilaha illallah kalmar la ilaha kalmar ilaha kaga kalma ce wadda take na kira ilaha na kira ce kuma sai kuma ga la anna fiya ta shigo cikinta to yana nuna cewa la ilaha in ka ce ilaha Ubangiji Ubangiji Allah ne a'a wani abu ne da mutane suka ɗauke shi a matsayin Ubangiji suke bauta masa duk wannan ilahan za ta iya kunsarsa to sai aka ce la sai kuma wata la ta shigo sai aka sai kuma ga la din kuma ga ilaha ita kuma ilahan na kira ce ga kuma la ta shigo ta to yanzu wannan yana nuna dukkan wani nau'in ubangijin babu shi shine la ilaha babu wani ubangiji sai kuma kai a matsayinka na mai musulmi sai ka ce illallah duk wani abu da ake bautawa baka yarda da shi ba babu shi sai Allah to yanzu kaga wannan la ilaha da kace anan yanzu ka kore in ka tsaya iya nan kayi ta'adi domin har ubangijin da kake bautawa ka ce babu shi shi yasa in ka ce la ilaha to yanzu ka kore dukkan wani abun bauta sai kuma ka karasa jumlar ka ce illallah sai fa Allah ina fata an gane to wannan shine annakiratu fi siyaqin nafi annakira fi siyaqin nafi to wannan tu'dil umuma tana bayar da hukunci irin na gamewa aw siyaqin nahyi ko kuma aka samu nakira ma'ana sunan da yake ba sananne ba sai kuma ga korewa ta shigo cikinsa can hani ya shigo cikin tsarin can korewa ce ta shigo wannan kuma ga nakira ga kuma hani kamar misali haulun dabara kowace iri in ka ce haulun dabara kowace iri ce ta shiga cikin haulun yana da bambanci da ka ce alhaulu dabara in ka ce alhaulu dabarar in ka ce haulun dabara to yanzu cire alifin da lam ya nuna haulun ita dabarar ba san wace iri bace to sai kuma aka ce la an hana wannan nahiya ce la haula a nafiya ce ita ma la haula duk misalin wancan na farko ne an nakiratu fi siyaqin nafi ina fata an gane la haula babu wata irin dabara wala wata babu kowane irin karfi illa billah sai da taimakon Allah wannan kaga ita ma ainihin wato la ce wadda take na fiya to akwai kuma la nahiya a larabci duk akwai su akwai la nahiya akwai la nafiya ita la nafiya ita ce la mai korewa ita kuma la nahiya ita ce la mai hanawa na fata an gane to kuma akan gabar la nafiya din akan ta muka tsaya lokaci ya cin mana da haka za mu ƙarasa ragowar ƙarashin baitin wanda yake cewa au siyaƙin nahyi ko kuma na kira ta zo cikin siyaƙin hani to ita ma wannan tana fa'idantar da gamewar wannan ilahirin abin da aka hana ɗin bari ka ji misali sai ce waka za ƙaunuhu ta'ala kamar haka faɗin ubangiji ta'ala ko da ke wannan cikin misalan na nahiya ce don kamar anan muka tsaya ko waka za ƙaunuhu ta'ala nan muka tsaya na'am yawwa nan muka tsaya to wannan ayoyin da za mu karanta guda biyu duk ƙarashen misalai ne da malam ya bamu na la la na fiya la na fiya ina fata an gane da Allah ta'ala yake cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yuhituna ba sa kewaye wani abu na ilimin ubangiji illa bima sha sai abin da Allah ya ga damar sanar da su wannan kaga shay'in wala yuhituna bi shay'in wannan shay'in din kowane irin ilimi na Allah karami da babba to mutane ba sa iya kewaye wannan ilimin na Allah da sani sai fa abin da Allah ta'ala ya so sanar da su kaga sai aka kawo la wala yuhituna kaga ga kalmar la ga kuma shay'in ita shay'in din ita ce na kira ga ta kuma ta zo fi siyakin nafi a cikin siyakin korewa to wannan yana nuna cewa kowane irin ilimi na Allah komai kankantarsa ba yanda za a yi bayi su sani sai in Allah ya ga dama sanar da su sannan sai faɗin Allah ta'ala yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ka duba kalmar nafsun ta farko da nafsin ta biyu duk gaba ɗayansu na kira ne akwai bambanci tsakanin annafsu da kuma nafsun kagan ka ce annafsu alifin da lam da ya shiga cikin kalmar nafsu ya nuna ita annafsun sananniya ce amma da ka cire alifin da lam ka tsire ta nafsun daga alifin da lam sai ta zama iya tsurar ta nafsun to wannan nafsun din ita ake kira na kira dan ba a san wace rai bace ba a san wace ce ba to sai Allah ta'ala ya ce wata rai kowace iri ce ba ta iya tsinana wa wata rai wani abu ranar tashin alkiyama kaga nan wala tamliku nafsun kowace rai ba ta iya mallakar shay'an ko menene abun komai kankantarsa li nafsin ga wata rai yanzu kaga ita ma wannan tana cikin annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ya nuna cewa nafsun din kowace iri ba za ta iya amfanar da komai ba komai kankantarsa ga wata rai yanzu kaga mun samu nafsun da kuma shay'an shay'an na kira nafsun na kira ga kuma la ita kuma la din nafiya ce Allah ya sa an fahimci sakon to kuma anan muka tsaya ko sai ce ya ummu kullu nafsin wannan kalmar wala tamliku nafsun ya game kowace rai wa kulla shay'in kuma ya game komai wa misalun nakiratu fi siyaqin nahyi sai kuma misalin nakira idan ta zo cikin jerin maganar hani ga nakira ga kuma la ta hani ta tsawatarwa an gane ko wa misalun nakiratu fi siyaqin nafhi qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala ولا تدعو مع الله ilahan آخر wala wannan ladin wace iri ce nahiya hanawa take ko la ce mai hanawa ba mai korewa irin waccan da muka karanta ba kaga kenan a larabci akalla yanzu ka samu kana da la la guda biyu ina fata an gane yawa ina iya cewa ka ina iya amfani da la ina nufin hani ina iya amfani da la ina nufin korewa ya zan iya gane ta to akwai alamomin da ake ganewa waccan tana yi wa sunanta nasaba ita kuma wannan ba ta yi wa sunanta nasaba tana kyale shi yadda yake ina fata an gane faɗin Allah ta'ala wala tad'u ma'allahi ilahan akhar kar ka bautata wa wani ubangiji daban tare da Allah nan hana ka ake wala kada tad'u ka bautawa ilahan kowane irin ubangiji ne kowane irin abun bauta ne dutse ne ruwa ne mala'iku ne annabawa ne ka'aba ce ya shiga cikin ilahan duk wani abu da mutane suke bautatawa daban to Allah ta'ala ce kada ka bautawa wannan abun ka hada bautarsa ma'allahi tare da Allah na fata an gane suratul qasas aya ta 88 sai Allah ta'ala ya kuma cewa annal masajida lillah lallai almasajida masallatai lillahi na Allah shi yasa malamai suka ce kana gina masallaci kan abu da za a dinga cewa masallacin ka ne kuma ka iya rike mukullan kai ta zazzare ido amma ana budewa aka shiga aka fara sallah ya tashi daga masallacin Alhaji Wani ya koma masallacin Allah na fata an gane kana ta gini Allah ya bada lada kuma za a ita cewa masallacin ka masalla amma da an fara ibada a ciki ya tashi daga masallacin wanda ya gina shi ya koma na Allah na fata an gane to sai Allah ta'ala ce wa annal masajida lallai dukkan masallatai lillahi na Allah ne to tunda masallaci ba na wanda ya gina shi bane na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan to kada ku bautawa ahadan wani ma'allahi tare da Allah kalmar fala kalmar ladin nan wace iri ce annahiya sannan ga kuma ahadan ita kuma ahadan mece ce na'am nakira ko kaga annakiratu fi siyaqin nahyi tufidul me umum an gane yawa in kana so ka kira wani to ka gina masallacinka ka gina gurinka in kana da shi in ku sama ba taka bace ƙasa ba taka bace baka mallaka komai to baka da ikon ka bauta wani tare da Allah shamilun kullu ahadin kaga wannan ahadun din da aka ce ma Allahi ahadan kalmar ahadan din ta kunshi duk kowa yana cikin ta sai misali na biyu wala ita ma nahiya ce wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan kada ka kuskura ka ce za ka yi wani abu gobe illa an ya sha Allah sai in Allah ya ga dama ka ce zan yi abu kaza gobe insha Allah yanzu an hana ka ka ce za ka yi abu kaza ba tare da ka ce insha Allah ba yanzu kaga shay'in kada ce ah a da lafiya ka ce a nan nan zan je shi nan nan ɗin ko zama za ka yi in ba ce zauna lafiya ba kana ganin Allah bai ce ka zauna lafiya ba ba matsala to ballantana sai a ce a da lafiya ce a yi nan bakin titi zan shi dan bakin titin mutum zai je baya son ya dawo lafiya kenan ina fata an gane da kar mutum ya rena abin da zai aikata din kar ya ga ai yana da iko yana da damar yin wannan abin da haka ba sai ya ce insha Allah ba to shine sai Allah ta'ala anan yake kwankwasar mu cewa kada mu kuskura mai karambani da azarbabin cewa gobe za mu abu kaza ba tare da mun ce insha Allah ba suratul kafi aya ta 23 zuwa 24 to wannan shine karashan wanna kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi kenan ka'idar ka shine anan annakiratu ko annakiratu fi siyaƙin nafi tufidul mai umuma shikenan sai kuma wannakiratu fi siyaƙin nahayi tufidul maza tufidul umum shikenan shine ka'idarka baiti na 34 kazaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a kazaka ba annakiratu fi siyaqin nafi da kuma annakiratu fi siyaqin nahyi ne kadai suke gamewa ba kazaka haka ma man kalmar man to ita ma tana nufin du kowa ya shiga ciki wa ma haka kalmar ma ita ma ta game tana game komai da komai shi yasa da man da ma malice tufidani ma'an wayannan dukkaninsu suna fa'idantar da kullal umumi dukkan gamewa ya ukhayya ya kai dan uwa dalibi abokin karatu fasma'a ka ji wannan ka saurari wannan wa man wa ma mala yace da man da ma tufidanil umuma suna fa'idantar da gamewa al-mustaghraq al-mustaghriqa li kulli ma dakhala alaihi kuma suna nitsar da duk abin da suka shiga cikinsa duk abin da ya shiga cikin ma ko duk abin da ma ta shiga cikinsa to ta nitsar da shi duka duk abin da ma ta shiga cikinsa to shi ma wannan abin ya nitse ga baki ɗinsa a cikin ma misalu man za a ɗauki misalin man ƙauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala walillahi man fi samawati wa man fil ardi man fi samawati duk abin da ke cikin sama wa man fil ardi da duk abin da ke ban ƙasa lillahi na Allah ne ba mai shi na Allah ne na ba ta gane yanzu kaga man fi samawati wa man fil ardi kalmar man man din nan to tana nufin duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne. Suratu Yunus aya ta 66 Sannan kuma da Allah ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Allah ya ce man duk wanda namiji ne mace ce shugaba ne wanda ake shugabanta ne mai kuɗi ne talaka ne mace ce namiji ne ɗan ƙauye ne ɗan birni ne duk ya shiga cikin man duk wanda amila salihan ya yi aiki na ƙwarai min zakarin namiji ne au unsa ko mace ce wa huwa sharaɗin alhalin shi wanda ya aikin muminin yana mai imani Allah ya ce falanuhuyannahu lallai tabbas za mu rayar da shi hayatan ba rayuwa mai daɗi abinda kawai Allah yake so ka yi imani ka yi aiki na ƙwarai Allah ya ɗauki alkawarin za ka yi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum Allah ya ce kuma za mu saka musu ajrahum ladansu bi ahsani ma kanu ya amaluna da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa mahallu shahid anan shine man kalman man din suratul nahl aya ta 66 Allah ta'ala ce waliman khafa maqama rabbih jannatan ma'ana duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Ubangijinsa, Allah zai ba shi aljanna guda biyu. Waliman duk wanda namiji ne ko mace, ya ji tsoro ko ta ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa ko gaba ga Ubangijinta, Allah ta'ala ce jannata da za a ba shi ko za a ba ta aljanna guda biyu. Suratul abin nan, Ar-Rahman, aya ta arba'in da shida. nan sai sa alwaqi'a ko ya rubuta muku alwaqi'a to sai ku gyara waliman khafa maqama rabbih jannatan suratul rahman ce ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man duk wanda yattaqillaha ya kiyaye dokokin Allah ya ja'allahu makharajan Allah zai sanya masa mafita Allah zai bashi mafita duk abin da ya shiga Allah sai ya bashi mafita wa yarzuquhu kuma ubangiji ta'ala zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda baya tsammani ka'idar Allah kenan man yattaqilla yaj'al lahu makharaja ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita kuma ba arziki kake nema ba to ka ji tsoron Allah Allah ta'ala yana azurta wanda ya ji tsoronsa ya kiyaye dokokinsa ta inda ma baya tsammani inda kake zaton arziki da guri kaza da guri kaza to inda baka tsammanin akwai arziki nan Allah ta'ala ta nan zai bullo ma da arzikinka suratu talaq aya ta biyu da ta uku wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ba sai ka kuma raba da wani ba ba ka bukatar wani mudafin ilaihi duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa ka dogara ga Allah shikenan kawai ka huta wannan ita ma suratul talaq aya ta uku kaga kalmar wa man man man din nan ita ce malai yake so ka kula da ita wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda yafi Allah gaskiyar zance kalmar man din nan ta shigar da kowaye bai kai Allah duk irin gaskiyar mai gaskiya to bai kai Allah gaskiyar magana ba wa man asdaqu min Allah qila babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana wa man ahsanu min Allah hukuman babu wanda ya fi kyawun hukunci sama da Allah duk yanda mutum ya kai ga iya hukunci bai kai Allah kyawun hukunci ba wa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya bautata wa wani abun bauta daban tare da Allah la burhana lahu bihi ba tare da wata hujja da yake da ita ba game da bautar fa inna ma hisabuhu inda rabbi hisabunsa yana wajen ubangijinsa kawai eh kawai a kyale shi wannan hisabunsa duk wanda ya hada Allah da bauta ya hada Allah da wani a wajen bauta ba tare da wata hujja ba mai bautar wani tare da Allah yana da wata hujja ne ba shi da wata hujja karka ji an ce ba tare da yana da wata hujja ba ka ce to in yana da hujja ba matsala kenan to wace hujja ce da za ta baka dama ka bauta wani tare da Allah wa man yuti'i Allah war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika waɗannan ma alladhina an'ama Allahu alaihim suna tare da wa'anda Allah ya ni'imta yayi musu ni'ima minan nabiyyin daga annabawa was siddiqina da siddiqai wa man yuti'i Allah wa rasula duk wanda yayi wa Allah da'a da manzansa yudkhilhu jannatin ubangiji zai shigar da shi aljannatai tajri min tahti al-anhar da koramu ke gudana ta karkashinta wa man yatawalla duk wanda ya juya baya yu'adhibuhu Allah zai azabtar da shi azaban aliman azaba mai radadi wa man ahsanu dinan babu wanda ya fi kyautata addini babu wanda addininsa ya fi kyau mimman aslama wajhahu lillah sama da wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah wa huwa muhsinun alhalin yana kadaita Allah da bauta babu ahsanu dinin wanda ya fi kyawun addini fiye da wanda ya miƙa wa Allah fuskarsa kuma yana mai kadaita Allah da bauta shine wa huwa muhsin wa man yarghabu an millati Ibrahima babu mai ƙin addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda bai san ciwon kansa ba na fata an gane wa man yarghabu an millati Ibrahim babu mai ƙin addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda bai san ciwon kansa ba ila gairi zalika zuwa wani haka min al-ayati na ayoyi wa'annan duk kaga ayoyi ne da malam ya kawo mana su wanda akwai man man man a cikin su kuma duk man din nan tufidul umuma wa kadhalika al-ahadith haka ma akwai hadisai ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kaman fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ubangijin mu tabaraka wa ta'ala yana sakkowa kulla lailatin a kowane dare ila sama'id dunya zuwa sama ta kusa fayaqulu sai ce man zallazi yad'uni wane ne wanda zai roƙe ni ya kira ni fa astajiba lahu na amsa masa man zallazi yas'aluni wane ne zai tambaye ni fa wadiyahu in bashi man zallazi yastaghfiruni wane ne wanda zai nemi gafarata fa aghfiru lah in gafarta masa kaga wannan man man man din nan tana nuna kowa ne ne ya kira Allah a daidai wannan lokacin Allah zai amsa masa duk wanda ya roki Allah a irin wannan lokacin Allah zai ainihin biya masa bukata duk wanda ya nemi gafara Allah zai gafarta masa wannan hadisin Imam al-Bukhari ne hadisi na 1145 Imam Muslim ma ya ruwaito shi hadisi na 758 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wal ahadithu allati fiha man qala kaza hadisai ko waɗanda suka zo da kalmar man qala kaza duk wanda ya ce kaza aw man fa'ala kaza ko duk wanda ya aikata kaza falahu kaza yana da kaza ya ummu kullu man qala aw fa'ala zalika to wannan kalmar ta hade duk wanda ta game duk wanda ya faɗi wannan abun ko ya aikata wannan abu an gane ko to wannan duk misalai ne na me kalmar man to kalmomi guda biyu dama ya faɗa ya ce duk su ma suna fa'idantar da al'umum gamewa akwai man akwai kuma ma duk da cewa a larabci akwai bambanci tsakanin man da ma to amma ba maganar nahawu ake ba wasu suka ce man lil aqil ma li ghairil aqil da sauran dai abun da malamai wato na nahawu suka faɗa wa misalu ma qauluhu ta'ala misalin ma shine faɗin Allah ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ma fi samawat abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa lillahi na Allah ne wa ma tahmilu min untha wata mace ba za ta ɗauki ciki ba wala ta za'u ba za ta haife cikin ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah babu wata mace da za ta ɗauki ciki ba wata mace da za ta haife cikinta face da sanin Allah kaga kalmar ma kowace mace ce ba za ta samu ciki ba sai da sanin Allah wala tadau ba za kuma ta haife cikin ba illa bi ilmi wa ma anfaqatun min shay'in duk abinda kuka kashe ko duk abinda kuka ciyar saboda Allah fa huwa yukhlifuhu Allah madaukakin sarki zai ba ku madadinsa haka ka'idar Allah take kashe ko nawa ne saboda shi zaka sha mamaki wuyatta ya gano saboda shi ne inda zaka samu matsala kawai ka kashe ko ma nawa ne ba dan shi ba amma in dai Allah ta'ala ya san cewa ka kashe dukiyarka dan shi ne ya gaya maka kuma ubangiji ta'ala ba marwaci bane ubangiji ta'ala ba mai saba alkawari bane ya ce wa ma an faqatun min shay'in abinda kuka ciyar komai kankantarsa ko menene in dai saboda Allah ka ciyar da wannan abin fa huwa yukhlifuhu Allah shi kuma ya ce sai ya mayan ma da madadinsa kamar yadda na ji wani malami yana magana kuma ka duba sai ga haka ya ce mutane da ake ta su yi layya ya ce ka'idar da wuya ka ɗauki kuɗi ka yi layya watan ya fita baka dawo baka samu abin da ka kashe din ba sai ka ga wannan kuɗin ya dawo ta wata hanya in ka gaba ka samu wannan ba to dama kayi ne dan a ce kayi amma in dai dan Allah kai to ka'idar dama haka ne duk abin da ka kashe dan Allah sai ya mayan ma ko aure kake ganin ana kashe kuɗi ko kawai ka ce dan Allah kake so kai aka sha mamaki an fahimta za ka ga wato fatihi ta kowace fuska duk abin da ka kashe kila sai ya dawo ka samu ma ainihin wato wani abu a sama wannan ka'idar ku kiyaye ta amma Allah madaukakin sarki zai ma haka ne in kai dan shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda duk manzon Allah duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi to ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abinda annabi ya hane ku fantahu ku hanu wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilaihi ba ce mun masa wahayi babu wani manzo da aka aika gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam face Allah ya masa wahayi wa ma takunu fi sha'anin wani al'amari ba za ka kasance a cikinsa ba wala tatlu minhu min qur'anin ba za ka wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu na alqur'ani ba illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi ko wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi kalmar wa ma ta farko da wa ma ta biyu ita ake so ka karanta ka duba wa ma takunu fi sha'anin wai wani al'amari manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ba zai kasance a cikin wannan al'amarin ba wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu daga alqur'ani ba wala ta'maluna min amalin ba za ku aikata da kai da al'ummarka wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face muna kallon ku iz tufiduna fihi lokacin da kuka kwarara cikin yin abin wama ya'zubu an rabbika baya buyar wa ubangijinka min mithqali zarratin daidai da ƙwayar zarra fil ardi a ban ƙasa wala fis sama'i ko a cikin sama wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wani wato ba su da wata tarayya fihi ma a cikin halittar sammai da ƙasa wa ma lahum minhum min zahir sannan ba su da wani mai taimako daga cikinsu kalmar ma ɗin nan ta farko da ma ta biyu ita ake so ka duba suna cikin alfazul umum fatadabbar hadhihi al-ayat mala yace ka lura da waɗannan ayoyi wa ma fi ma'anaha da dukkan ayoyin da suka zo da ma'ana irin wannan yamfatihu laka babun azimun in ka fahimci wannan zai buɗe maka ƙofa babba min abuwa bi fahimin nusus daga ƙofofin fahimtar nassosi inda kana fahimta irin wannan ƙa'idojin to kamar wata ƙofa ce za a buɗe ma ta fahimtar nassin alkur'ani ko nassin hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce lokaci yayi an ya lokacin da aka daidai yake ridi to au kai ka tsaye da ni ba lokaci na ne ba to to kyamaraman ya ce wai za ta tsaya sai mu tsaya kenan mu to shikenan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada sai mu tashi gaba ta wato baiti na 35 kuskuren da muka yi kuma kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik